الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتي mai albarka yammaci na juma'a 26 ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya dace da 25 watan goma shekara ta 2019 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kita wanga al-mu'taqadu sahih na babban malamin nan Abdulsalam ibn Bardas rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu tashi al-mu'taqadu sahih fi tauhid ar-rububiyya kyakkyawan kudiri aqida ingantatta tsabtatatta wadda ke da alaka da tauhid ar-rububiyya malam Allah shi kanshi da gafara ya rahamce shi yana daga cikin malamai ahlus sunna da suke ganin kasa tauhidi kashi uku wanda wannan manhaji ne na ahlus sunna sananne kamar yadda ayoyin alkur'ani mai girma suka bayyana da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan kashe-kashen tauhidi to malam ma a haka ya tafiyar da tsarin wannan littafi nashi Allah ya gafarta masa kashe-kashen tauhidi kashi uku mas'ala ce da in bid'a suka tashin mata wanda suna ganin cewa ba daidai ba ne a kasa tauhidi kashi uku ha aka samu wani babban dan bid'a nasu da ya wallafa littafi ya sa masa at-tandid bi man addada tauhid yana ganin cewa duk wanda ya kirga tauhidi ya karkasa shi kamar ya kasa Allah uku ne irin yadda kiristoci suka kasa Allah uku wanda kaga wannan kuskure ne mai munin gaske wanda yake nuna gabawanci da jahilci da rashin sani na wannan malamin da yake wannan da'awa kashe-kashen tauhidi malamai sun samo shi ne ƙalƙashin bibiya alƙur'ani mai girma sun bibiya alƙur'ani mai girma tun daga farkonsa zuwa ƙarshensa sun masa hange sun kalle shi sosai sai suka ga ayoyin alƙur'ani mai girma suna kasa tauhidi kashi uku kuma sai suka zo suka hangi sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka gano cewa duk hadisin da ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan hadisin yana hadisan suna kasa tauhidi ne kashi uku idan kaga dalili babba wanda malamai suka bi suka iya hangowa suka gano cewa za a iya kasa tauhidi kashi uku shine tatabbu wal istiqra sun bibi alqur'ani mai girma sun karance shi sosai sun bi shi ciki waje suka gano cewa tabbat tauhidi na kasuwa kashi uku haka sun bibi dukkan sunonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bibiya ta gaske ta dukka suka gano cewa tauhidi ya kasu kashi uku kamar yadda zamu zo mu ga ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna haka insha Allah ta'ala amma da dama daga cikin yan bid'a suna zargin ibn taymiya rahimahullah da cewa shine farkon wanda ya fara kasa tauhidi kashi uku suna ganin cewa ibn taymiya da ibn al-qayyim malamin shi sune suka fara kasa tauhidi kashi uku wanda wannan kuskure ne an samu malamai a tarihi rayuwa kafin a aihi ibn taymiya da kusan shekara 300 da wani abu wanda suka yi bayani game da kashe-kashen tauhidi wanda su ma kaga sun bibi alkur'ani ne da sunnoni suka gano cewa tauhidi ya kasu kashi uku amma da dama daga cikin yan bid'a suna ganin cewa ibnu taymiya shi ya kawo kashe-kashen tauhidi da almajirin shi ibnu qayyim al-jawziya da kuma 'yan wahabiya kamar da suke fara sai na ga yana da kyau in kawo magana ko ta malami biyu alal aqal wanda suka gabaci ibn taymiya sama da shekara 300 wanda suka yi bayani game da kashe-kashen tauhidi kashe uku na farko akwai wani babban malami wanda ake ce mishi abu abdullah ibn muhammad ibn batta al-abkari wanda ya mutu shekara ta 387 ibn taimiyya shi kuma ya mutu shekara ta 728 tsakankaninsu shekara nau kenan shi ya mutu shekara ta 387 shi ibn batta al'abkari 387 shi kuma ibn taimiyya ya mutu shekara 728 shekara nau ke tsakankaninsu nawa ɗari biyu ɗari uku da arba'in da ɗaya tsakan kanus to yanzu an ce ibn taimiyya shi ya fara faɗa wannan magana kenan kaga an riga an gayi wannan magana kafin a aihi ibn taimiyya da shekara ɗari uku da arba'in da ɗaya ga abin da yake cewa قال رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة yake cewa annal anna annal asla al-iman billahi alladhi yajibu ala al-khalqi i'tiqaduhu fi ithbat al-iman bihi thalathatu ashiya asl al-iman billah yace anna al-asl al-iman anna al-asl al-iman billahi yace lalle aslin imani da Allah wanda yake wajaba akan dukkan halittu su kudirce shi a zuciyarsu fi isbatil iman wurin tabbatar da imani bihi da Allah salafatu ashiya abu uku ne ahaduha yace na farkon an ya'taqida al-abdu rabbaniyatahu bawa ya kudirta kas ya kudirce kas ya kudirta kasancewa Allah shine ubangiji rabbaniya kenan tauhidi kenan menene na farko kenan ar-rububiyya an ya'taqida al-abdu rabbaniyatahu bawa ya kudurta kasancewa Allah Ubangiji li ya kuna bi zalika mubayinan li mazhabi ahli ta'til dan ya rabu da masu biya mazhabin ta'til wanda suke ganin cewa alladina la yathbutuna sani'an wanda ba su tabbatar da cewa ma akwai Allah kenan kaga farko sai fara da tauhidin mi ku fada shi rububiyya yace farko abubuwa guda uku yace su ne asalin imani da ke waje ba a kan dukkan halittu su ƙudurce su na farko ya ce bawa ya ƙudurce rububiyar ubangiji ta yadda zai raba kanshi da wanda suke ganin cewa babu mahalicci na farko ke wasani na biyu ce an yi a taƙida wahadaniyatahu tauhidin mi kenan uluhiyya an yi a taƙida وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره نبي يتي باوا يقدرتي كليتك الله dan ya kasance ya rabu da mazhabin mushrikai wanda sun tabbatar da akwai Allah amma sai suka mishi kishiya wurin bauta wanda shine tauhidin uluhiyya kenan kaga mushrikan farko sun yarda da cewa akwai wa akwai Allah me ya matsalar su kishiya da suka ma Allah wurin bauta na uku yace athalith an ya'taqidahu mawsufan bis sifati allati la yajuzu illa an yakuna mawsufan biha sannan bawa ya kudirta cewa lalle Allah abin sifantawa ne da sifofin da bai halatta ba sai dai a sifanta shi da su tauhidin mi kenan al'asma wa sifat yanzu wannan so nawa kasa tauhidi so uku na farko ce ba wa ya kudurta rabbaniya ta ubangiji cewa akwai Allah mahalicci wanda ya halicci komai da komai hakan zai sa ya rabu da mutanen da suke ganin cewa babu wanda ya halicci kowa na biyu ce ya kudurta allantaka Allah cewa babu wani abun bauta sai shi ya bauta mishi shi kadai hakan zai raba shi da masu yi ma Allah kishiya wurin bauta na uku ya kudurta cewa lalle ubangijin nan nashi yana da wasu sufofi da akan sifanta shi da su wanda bai halatta ba a sifanta kowa da wannan sufofin sai da shi kaga ya kasa tauhidi kashi nawa kenan kashi uku tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat sai magana ta biyu magana Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wanda abu hanifa ya mutu shekara ta ɗari da hamsin daidai shekara ta nawa ɗari da hamsin tsakankanin shi da ibn taimiyya shekara nawa eh ɗari nawa ɗari biyar da saba'in da takwas imam abu hanifa ma ya kasa tauhidi kashe uku yake cewa a cikin littafin shi da ake ce mishi alfiqhul absat shafi na hamsin da ɗaya ya ce wallahu yud'a min a'lala min asfal li'anna al-asfal laysa min wasfin rububiyyati wal uluhiyyati min shay wannan magana Abu Hanifa kenan yace Allah madaukakin sarki akan roƙonsa ne daga jiha ta ɗaukaka ina kenan sama shi kuma Allah dama al'aliyu ne maɗaukaki ne kaga al'aliyu sifa ce daga cikin sufafin Allah sai fara maka da tauhidul asma'i was sifat sannan ya ce saboda ƙasa ita ba ta daga cikin sifar rububiya ko uluhiya ko kaɗan wanda ya tabbatar da tauhidul rububiya sannan tauhidul uluhiya kaga kashe-kashen nan su uku ya yi su ko bai su ba ya tabbatar da su kenan masu cewa ibn taymiya shine ya fara to wallahi ƙarya suke ko ya zamanto sarransu suke ko ya zamanto ba su da yalwa da guziri mai yawa cikin binciken ilimi da suka yi wannan magana bayan ibn taymiya an samu mutanen da suka yi wannan magana ɗaya-ɗaya sun yi mutum goma sha biyar sannan akwai wanda suka yi magana daga cikin wanda suka biyo bayan shi su ma suka kashe tauhidi kashe uku daga cikin wanda suka gabace shi akwai imamu tabari akwai imamu tabari sannan akwai imam ibn jaririn tabari a imamul qurtubi bayan imamu tabari da sauran malaman sunna wanda suka kasa tauhidi kashi uku kenan kaga ba gaskiya bane ba a ce ibnu taymiya shine fara kasa tauhidi kashi uku bayan wannan shin ahlus sunna ne kadai suka kasa tauhidi kashi uku ko akwai wasu kishiyoyin shi da kishiyoyin ahlus sunna da suka kasa tauhidi kashi uku nan kusa Ahmad Tijani a cikin Jawahirul Ma'ani ya kasa tauhidi shi ya nuna tauhidin nan daban-daban ne akwai tauhidi na ibada akwai kuma tauhidi na rububiyya ya tabbatar da haka da uluhiyya a cikin littafin shi jawahirul ma'ani bayan haka dalibin shi khalifa shi inyas a cikin littafin shi kashiful ilbas ya tabbatar da kashe-kashen tauhidi kashi uku shi ma yace tauhidi yana da martabobi guda uku na farko yace la ilaha illallah yace amma la ilaha illallah tauhidin yan farko-farko ne na biyu ya ce la ilaha illa anta tauhidin tsakatsakiya wanda su suna magana ne da Allah gaba da gaba ya ce kaso na uku shine tauhidin kummalu wanda shine la ilaha illa ana a lokacin da suke zikiri Allah ne ke magana a madadinsu ba su ke magana kaga wannan kashe-kashe ne na kafirci da zindikanci amma su ma san kasa tauhidi nawa kashe uku kenan zaka zagi wani fara da gidanka kenan kafin ka zagi wani ahlus sunna sun kasa shi ne bisa ga tsarin alqur'ani mai girma amma sufaye sun kasa shi ne bisa ga tsarin zindikanci in ba haka ba menene a ce la ilaha illallah shine tauhidin gama gari tauhidin ɗan farko farko tauhidin wai tsaka tsakiya shine la ilaha illa anta wannan lokacin suna magana ne da Allah baki da baki la ilaha illa anta babu wani an bauta sai kai kenan suna magana ne baki da baki da Allah kashan na uku in ji in yas la ilaha illa ana in ka tumbatsa ka kai wani matsayi cikin zikiri to kai zikirin ka babu wani Allah sai ni yace kuma a lokacin da kake faɗa wannan Allah ne ke magana kai ma jin kalmar kake ba kake faɗa ta ba kenan mai magana ya zama mi ya zama Allah kaga wannan kashe-kashen tauhidi ne bisa ga tsari na zindikanci da ilhadi da Allah madaukakin sarki dan haka dai a takeice tauhidi ya kasu kashi uku bisa ga bibi alqur'ani da aka yi da sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu da kuma malamai managarta magabata wanda aka musu shaida da takawa da tsoron Allah sai ma lai fara al-mu'taqad as-sahih في توحيد الربوبية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية واحد يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يخشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء وقال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
مالن الله شكان شيء المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية kafin mu shiga wannan bayani na malam in muna son mu jayayya da masu ganin cewa ba a kasa tauhidi kashi uku sai mu tambaye su malaman nahau me laihinsu da suka kasa zance kashi uku duk wanda ya fara karatu abin da ya shahi bangaren nahau to zai ga malaman nahau suna kasa alkalam kashi nawa nawa ban ji ba uku na farko menene eh ina tambaya cikin jama'a na farko menene al-ism na biyu al-fi'l na uku al-harf al'ism alfi'il alharf kaga malaman nahau da suka kasa zance kashi uku me dalilinsu shin suna da aya karar cikin alkur'an da ta zo nasi cewa zance ya kasa kashi uku akwai babu suna da hadisi da ya zo daga annabi cewa zance ya kasa kashi uku akwai babu ina suka samu sun bibi da abin da ake ce mashi zance da yaren larabci suka ga baya fita cikin abu ukun nan duk yadda ka yi zance da larabci to dole a same shi cikin abu ukun nan ko ya zamanto suna ne ka gai ko ya zamanto aiki ne ka gai ko ya zamanto harafi ne ka gai duk yan ka bibi alkur'ani mai girma ai magana ce ta Allah ko to ba ta fata cikin wannan abubuwa guda uku da hadisan annabi ko ya zamanto umarni ne fi'ili ne aiki ko ya zamanto suna ne ko ya zamanto harafi ne kaga me yasa suka yi haka bibiya alqur'ani mai girma da duka zancen larabci suka gano baya fita karkashin abin nan guda uku shikenan sai su zama abin zargi eh kuma waye zargi su babu sannan mai qawaidi da mai hadari madauki mai hadari da yake cewa fara'idul wudu kaza farlan alwala kaza ne sunnonin alwala kaza ne ko mustahabban alwala kaza ne haka na sallah da sauransu akwai dalili karara da ya nuna cewa farlan alwala bakwai ne aya ko hadisi karara haka akwai babu mai amma menene ka'idodi ne suka bi suka iya cire wannan abubuwan cikin hadisin annabi da ayoyin alkur'ani mai kyau ina fatan mun gane amma ba ka samu dalili cewa Allah ya ce farlan alwala guda bakwai ne kana da aya babu kana da hadisin da annabi ya ce farlan alwala guda bakwai ne baka da mai amma bibiyan maganganun Allah da manzan shi aka yi aka iya gano abin da ke karɓar sunan farilla aka sa shi jerin farilla abin da ke karɓar sunna aka sa shi jerin sunna abin da ke karɓar mustahabbi aka sa shi jerin mustahabbi ina fatan mun gane malaci al-mu'taqad as-sahih fi tauhid ar-rububiyyah kyakkyawan kuduri a cikin abin da shahi tauhidin rububiyya na farko ya taqidu ahlus sunnati wal jama'a anna Allah ta'ala wahdahu mutafarridun bil khalqi wat tadbir ahlus sunna bil mulki wat tadbir ahlus sunna suna wal jama'a suna kudirin cewa lalle Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya kadaita da halitta sannan ya kadaita da mulki sannan ya kadaita da at-tadbir shine jijuye al'amura wannan al'amura guda uku da malam ya jero nan wasu ayyuka ne wanda Allah shi kadai ke yin su baya da abokin tarayya cikin yinsu shi kadai ya yi halitta banda Allah ba mai halitta shi kadai ke da mulki babu mai tarayya da Allah cikin mulki shi kadai ke gudanar da al'amura baya da kishiya cikin gudanar da al'amura ina fata mun gane halittu duka nashi mulkin komai nashi ne babu wani mai mallakar daidai da ƙwayar zarra a doron ƙasa a matsayin mallakar shi ne shi ya yi shi babu sannan Allah ke ta da al'amarin komai da komai halittun shi gaba ɗaya shi ke jujuwa al'amuransa gaba ɗaya shi ke kawo dare ya tafiyar dare ya kawo sahiya mutane shi ke tafiyar da al'amuransa gaba ɗaya wani cikin faraha wani cikin murna wani cikin damuwa da bakin ciki wani ya samu karuwa wani ya samu rishi duk yadda kuke ga duniyar gana ta dabbobanta da mutanenta da komanta Allah ne ke jujuya al'amuran yadda ya so ba mai tarayya da shi cikin juya al'amuran bi ma'ana babu wani abin da zai faru karami ko babba wanda ba Allah ya so ya faru ba ina fata mun gane قال تعالى ألا مدوككين سركيتي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام للي أبنجيجن كشيني ألا واندي حالتش سميدك السي في ستة أيام أتكين كوانا شدا ثم استوى على العرش سنن يديديتا أكن العرش شي يغشي الليل النهار yana shigar da yini a cikin dare ko dare a cikin yini ya tulubuhu hafifa za ka ga kowane ɗaya daga cikinsu yana neman ɗan uwan shi da sauri dare yana zauwa safiya za ta gushe safiya na zauwa dare zai gushe kowa na neman abokin shi washamsa wal qamara wan nujum rana da wata da tauraru musakharatin bi amrihi ababan furewa ne da umarnin Allah shi ne ya samar da rana ya samar da wata ya samar da tauraru kuma shi ne ya tafiyar da su da al'amarin shi yadda ku ga rana da wata da tauraru suna gudu a cikin saran samaniya sana kowane na aikin shi bisa ga tsari to Allah shi ke tafiyar da su ala Allah ce ku shurara lahu alhalku halittu kakaf nashi ne shi kadai kenan baya da abokin tarayya cikin mai halitta wal'amuru al'amari na shi ne shi kaɗai ba mai tarayya da shi cikin al'amari tsawon al'amari na shari'a ko kuma al'amari na kuma wanda yake ƙaddara shi ke ƙaddara komi da komi kuma shi ke shar'anta abin da ya so gabayin shi tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yawaita ubangijin halittu gaba ɗaya kaga wannan aya idan muka nura da ita tana nuna mana kudura da girma na Allah subhanahu wa ta'ala akan wasu ababe da ya zano wanda shi ke yin su subhanahu wa ta'ala baya da kishiya ko abokin tarayya cikin gudanar da su na farko ya bayanin halittar sammai gabaɗayansu Allah ya halicci sammai gabaɗayansu ya zo ya halicci ƙasai gabaɗayansu a cikin kwana shida wasu malamai suka ce kwana shida irin kwanakanmu na duniya wasu malamai suka ce kwana shida a'a ana nihin kwanakai na lahira almuhim ko na duniyan ne ko na lahira ne Allah dai ya ba mu bayani ya halarci sammai da kasa a cikin kwana shida wani babba wani babba daga cikin malamai ke cewa Allah ya iya halatta su a cikin kibtawa ido amma sai ya halicce su a cikin kwana shida domin ya nuna ma bayan shi tabbata da yin haƙuri cikin tafiyar da al'amuransu ko da yaushe ka tabbata kuma sannan ka rika tafiya sannan san cikin al'amuranka tare da cewa Allah idan ya ga dama zai iya halitta su cikin kun fayakun إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allah ya halicce su cikin kwana shida sannan ya daidaita akan al'arshin shi yana shigar da dare a cikin yini yana kaga wannan duka ayyukan wane ne Allah subhanahu wataala shi ke kawo safiya shi ke kawo dare ya kawo dare domin duk zarganiyar da kuka yi da wahalhalun da kuka yi ku samu nau'i na hutu da barci a cikin dare sannan ya kawo muku sahiya domin ku tashi ku nemi abinci sannan Allah shi ne halicci rana da wata da tauraru ya raba mu kowane ɗaya daga cikinsu aikin shi Allah shi ke fitar da rana daga gabas kullum ta faɗi yamma za ta dawwama a haka ba za ta canza ba sai lokacin da Allah ya yi alkawalin za ta bullo da yamma kiyama za ta tashi kenan ina fata mun gane haka tauraru Allah shi ne ya yaɗa su ya halicce su ya watsa su a sararin samaniya kuma kowane daga cikin tauraru akwai aikin da Allah ya kallafa musu daga cikin su akwai wanda Allah ya su ne dan ado ga sama kawai wasu kuma Allah ya su ne rujuman lishayatin sana jefe duk wani shaidan da ya hau sama domin ya sato zance daga sama wasu kuma alamomi ne da akan shirye da su domin yin balaguro ko kuma safar haka wata Allah ya tsara shi ya mai farko da ƙarshe tun yana jinjiri kuma ya kuma jinjiri har ya mutu ba don kuma don ku iya gane ƙididdiga shekaru da kwanakai a cikin shekara ko ku iya sanin hisabi na shekaru Allah ya ce halittu nashi ne shi kadai kenan babu mai tarayya da Allah cikin yin halitta haka al'amari nashi ne shi kadai tabaraka wa ta'ala sannan albarkatun Allah sun yawaita ubangijin halittu gaba daya kaga wannan aya ta nuna mana ayyuka na Allah kasancewa shi arab abun bauta shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza kasancewa shi shi kaza shi ya cancanci bauta ba wasu ba wanda ba su halicci komai ba قال تعالى الله مدوكين سركي يتي لله ملك السماوات والارض ملكin sammai da kasai gaba daya na Allah ne kaga babu wani abin da zai fita kalkashin mulkin wa mulkin Allah komai mallakar Allah ne mulkin sammai da kasai duka na Allah ne ya khluqu ma yasha Allah yana halitta abin da yaso daga cikin halittun shi wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ke cewa lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai duka nashi ne yuhyi wa yumit yana rayarwa sannan ya kashe wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan komai shi mai iko ne babu wani abin da ke gagara Allah subhanahu wa ta'ala sai malici wa hada tauhid huwa al-musamma bi tauhid ar-rububiyyah wa huwa mustaqilun fi nufus al-bashar la yunazi'u fihi ahad min an-nas مسلما كان او كافرا كما قال تعالى عن الكفار ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله وسخر الشمس والقمر ولئن سالتهم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله باب وسخر الشمس والقمر تشيناكم باب الشيكو توم جي وقال تعالى عنهم أيضا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون قال مجاهد رحمه الله إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم شريكة لله في الخلق بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله وتتخذ الدعاء إلى الله تعالى كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال تعالى قل شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا وقال تعالى عن مشرك قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا للشيء المجنون وقال الله تعالى عنه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما ليت وهذا التوحيد هو المسمى بالتوحيد الربوبية wannan tauhidin da ya karanto muku yanzu ayoyin shi da abun da suke nuni zuwa gare shi shine ake ce ma tauhidin rububiyya bi ma'ana imani da Allah yarda da Allah ta fuska ayyukan shi shi subhanahu wata'ala kai imani da Allah ka yarda da shi ta fuska ayyukan da yake yi shi ke halitta shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke sabkar da ruwan sama shi ke fitar da tsirrai da irin ayyukan da Allah subhanahu ta'ala ya ba da labari wanda wani daga cikin bayi baya yin tarayya da shi subhanahu ta'ala kai imani da Allah ta wannan bangaren shi ne ake ce ma tauhidur rububiyya imani da Allah ta fuska ayyukan shi an rike aiko tauhidur rububiyya shine mi imani da Allah ta fuska ayyukan shi shi subhanahu wata'ala wa huwa mustaqirrun fi nufusil bashar mala ce wannan tauhidin tabbace yake a cikin zukatan mutane bi ma'ana haka Allah ya halicci 'yan adam dukansu Allah ya tayar da su ya kimsa musu a cikin zuciya cewa ba mai yin wannan ayyuka sai shi da aka da wuya ka samu ɗaya daga cikin mutane wanda zai yi inkarin wannan abun shi yasa ma da ce la yunazi'u fihi ahadun minan nas babu wani ɗaya daga cikin mutane da zai yi jayayya game da wannan al'amari musliman kana au kafira musulmi ne shi ko kafiri ne wa ya halicci sama ya san Allah wa ya halicci ƙasa Allah wa ke ruwa daga sama Allah wa ke fitar da tsirrai Allah wake kashewa Allah wake rayawa Allah wanga abubuwan ba mai musansu sai mai girman kai kawai amma ko shi ya tabbatar a cikin zuciyar shi cewa ba mai yin wannan ayyukan sai Allah in kaga mutum ya musansu to kawai girman kai ne sawun musulmi ne ko kafiri ne haka Allah ya tayar da mutane gaba daya ya halicce su bisa ga tsarin imani da shi ta fuska ayyukan shi subhanahu wataala kama qala ta'ala anil kuffar kamar yadda Allah yake ba da labari game da kafirai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da zaka tambaye kafirai shin waye halicci sammai da kasai da zasu cewa Allah saboda ba mai jayayya game da cewa Allah shine halicci sammai da kasai wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa anhum game da sha'anin kafirai har yanzu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa ma yu'minu aktharuhum so da dama daga cikin kafirai zaka ga sun yi imani da Allah ta wani bangaren alhalin mushrikai ne su kenan mafi yawansu ba za ka samu mafi yawansu sun yi imani da Allah ba sai ka same su kuma mushrikai to idan ka nura da wannan aya sai kaga ta tabbatar da abu kuma ta kore wani abu ta tabbatar da mi eh ku nura da kyau wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ta tabbatar da wani abu kuma ta kore wani abu me ta tabbatar eh ta tabbatar da ta tabbatar da ta tabbatar da imani sannan kuma ta tabbatar da cewa duk da haka nan mushrikai to ya zaya binnan sahabi kaga wannan shi zai wajabtan maka da cewa ka tabbatar da cewa akwai kashe-kashen tauhidin nan saboda bayayiwa a lokaci guda ya kasance masu imani ne kuma lokaci guda mushrikai ne ya masu imani ya mushrikai amma Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan su ba za ka samu sun yi imani da Allah ba sai ka samu kuma a lokaci guda mushrikai kenan nan imanin su da Allah menene tauhidur rububiyya saboda da yadda kai da Allah shike sama shi yake sama shi yake kasa shi yake ruwa shi yake kashe shi yake rayawa in baka bauta masa ba wannan imanin naka da shi ba zai amfane ka ba ba ka da bambanci da kafaran farko da dan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah tare da haka sana wuta jahannam saboda wannan imanin ba zai ishe ka ba sai ka yarda da cewa ba abun bauta kuma bisa ga tanganta tsewa sai Allah kenan kaga nan imanin su da Allah ke tabbatarwa wani irin imani ne tauhidul rububiyya sannan suna yin shirka a cikin mi tauhidul uluhiyya wurin kaɗe ta Allah da bauta sai su mishi tarayya amma wurin cewa shi ya halicce su shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke sabkar da ruwan sama shi kaɗai ne shi yasa Allah ya tabbatar musu da wani bangare na imani kuma ya tabbatar da cewa tare da haka su mushrikai saboda basu kaɗe ta Allah da bauta ba haka mushrikan farko suke duka sun yarda Allah shi ke sama shi ke ruwa shi ke shi ke kaza kaza da kaza amma suna bautar wani wanda ba shi ina fatan mun gane قال مجاهد رحمه الله الإمام مجاهد الله جكان شد رحمه يكيتوا إيمانهم إيمان سأتشوانا آية قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان yace imaninsu a cikin wannan ayar da Allah ya bayyana faɗa su da suke cewa Allah shine mahaliccinmu shi yake arzuta mu shi yake kashe mu yace fa hadha iman wannan imani ne kenan wani bangare ne na imani ma'a shirki ibadatihim ghairahu tare da shirkarsu ta hanyar bautar wani wanda ba Allah ba kaga shine matsalar mushrikan farko sun yarda da Allah shi ke ruwa shi sama shi yayi ƙasa shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke arzitawa matsalar su menene sun mushi abokin tarayya cikin bauta a tauhidul uluhiyya aka samu matsalar su مالت فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق كسنفة مشركين فرقوا باسا قدرن cewa allolinsu suna tarayya da Allah ne a cikin halitta amma ka fahimci hakan kuskure ne mushrikan farko da kaga suna bautar gumaka har a zuciyarsu ba su yarda ba cewa gumakansu abokanan tarayya ne da Allah wurin halitta a'a sun san Allah shi kaɗai ke halitta Allah shi kaɗai ke ruwa Allah shi kaɗai sama Allah duka wannan sun yarda mai amma suna bauta allolinsu ne domin su isar da surin Allah wannan shi ne matsalar sakawa ina fatan mun gane amma a hankalinsu ma babu su ce wai gumkinsu ya yi tarayya da Allah cikin yin halitta babu anna zalika bal kanu ya'taqiduna anna zalika lillahi wahdahu mushrikai suna kudurta cewa lalle wannan gaba ɗaya yana kuma wani ga Allah shi kadai shine kadai ke halitta shi halicci sama shi halicci kasa da abin da ke kama da haka amma allolin su suna bautar su ne dan su isar da surun Allah ba wai dan sun yi tarayya da Allah bane cikin yin halitta wa anna alihatahum yutawassalu biha ila Allah kuma lalle allolin su ana kamun kafa da su ne zuwa ga Allah kaga inda aka samu haɗin kai da kuma ittifaki tsakankanin mushirikan farko da mushirikan yansu mushirikan farko da kuke ganinsu suna bauta allata wal'uzza wa manata thalithata al'ukura suna bauta ya'uka wa nasara ko ba wai suna bautarsu bane ba a matsayin alloli ne wanda suke halitta suke kashewa suke raya a suna kamun kafa da su ne su isar da su a wurin Allah ina fatan kun gane kenan masu bautar gumaka a da mushrikan farko kenan suna tawassuli ne da wannan gumakan domin su isar da su zuwa ga Allah su nemi su sama musu ceto a wurin Allah tunda wannan gumakan da kake gani ba wai ana bautar su bane a matsayin dutsi ko icci a'a hotanni ne da kuma gumaka na waliyai wanda suka gabace su ina fatan mun gane suwad da suwa da yahuth da nasra abdullahi bin abbas yace asma'u rijalin asma'u rijalin salihin sunayen wasu mazaje ne nagartattu asma'u rijalin salihin kenan mutane ne na kirki waliye ne shehunne ne a zamaninsu mutane ne masu sada masu bauta Allah madaukakin sarki da suka mutu sai mutanen suka yi shawara tare da wahayin shedan cewa ku zo mu yi hutanninsu mu yi gumkinsu a duk inda suke zama mu je majalisin wannan mu yi hoton shi mu yi gumkin shi mu je majalisin wannan inda yake ibada mu yi hoton shi mu yi gumkin su ta yadda idan mun dibi hotannin nan nasu sai su tuna mana yadda suke bauta Allah madaukakin sarki hakan sai ya dada mana kuzari kuzari da karsashi wurin bauta Allah madaukakin sarki ka ji hadafin farko da yasa aka yi gumaka na wannan mutanen amma yau da gobe tana nisa ilimi ya yi karamci cikin al'umma sai aka kai ana bauta musu koma bayan Allah kuma bautar da ake musu shine ana kamun kafa da su ne tawassuli ake da su su isar da su a wurin Allah shi yasa suke cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa wai ba muna bautan su bane kawai muna bautan su ne dan su isar da mu zuwa ga Allah madaukakin sarki yau masu bautan waliye masu bautan shehunnai hujja su kenan irin hujja mushrikan farko me yasa kuke roƙon shehu me yasa kuke sujudi ga shehu me yasa kuke yanka dabba ga shehu wanda sujudi da roƙo da yanka dabba duka nau'i ne daga cikin nau'ikan bauta da ba a yi makuwa su sai Allah me yasa kuke yin su ga shehunanku da waliyanku su ta ce a'a ba su muke yi ma ba muna kamun kafa da su ne tawassuli muke da su domin su mutanen kirki ne sun yi mu matsayi da makana a wurin Allah dan su sama mana ceto a wurin Allah kaga maganar su da maganar mushrikan farko duk guda ce shi yasa ba bambanci da mushrikan farko da suka bauta ma gumaka da sunan tawassuli da mushrikan yanzu da suke bautar waliye da shehunai da sunan tawassuli ba bambanci ko guda tsakanin su ina fata mun gane mala ce wa anna alihatahum yutawassalu biha ila Allah sun rike allolinsu ne suna tawassuli da su zuwa ga Allah wa tuttakhadhu shufa'a 'inda Allah ta'ala kuma suna bautan su ne dan su rike su a matsayin masu ceto gobe gaban Allah madaukakin sarki kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ala lillahi dinul khalis ala kushurara lillahi dinul khalis keɓantaccen addini tsarkakakke da bai cakuɗa da shirka ba na Allah ne shi kaɗai والذين اتخذوا من دونه أولياء wanda suka riki wasu waliyai koma bayan Allah idan an tambaye su me yasa kuke bautar wannan waliyan naku me yasa kuke bautar wannan shehunan naku ko gumakanku amsar su shine ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ba ko me yasa muke bautan su ba face dai kawai dan su isar da mu zuwa ga Allah ai tawassuli ne muke da su kamun kafa ne muke da su laifin mu yayi yawa zunuban mu yayi yawa da habba za mu iya fuskanta ubangiji ba da bukatocin mu amma su mutanen kirki ne masu makana wurin Allah dan haka muna kama kafa da su ne su isar da mu a wurin Allah wanda kaga wannan shirka ne ina fatan mun gane kafirci ne da haka Allah ya ce inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar haka Allah ya ce musu lalle Allah baya shirye da mutanen da yake yi mai yawan ƙarya ko makareci kafar mai yawan kafirce ma Allah madaukakin sarki ceto da suke nema wurin su ko kamun kafa da suke nema wurin su kaga suna kamanta Allah ne da bayin shi Allah madaukakin sarki ya sha bamban da halittun shi baya buƙatar sai an kai mai bukatocin halittun shi biya musu bukata ina fatan mun gane irin yadda yau shugaba ko mai matsayi da sai an je an kai sai ka nemi tsakatsakiya da zai kai bukatar ka a wurin shi sannan ya biya ma bukata Allah ba haka nan bane ina fatan mun gane Allah masanin komai ne kuma mai rahama ne rahamar shi ta kewaye kowa da kowa ina fatan mun gane kafin ka zo da bukatarka ma ya san bukatarka kuma ya iya biya ma bukatarka baya bukatar wani wasita tsakankanin ka da shi ta hanyar roƙo ko kuma biyan bukata a wurin shi bayu mutane su suke bukatar haka irin sarki ko shugaban ƙasa sai an bi ta hanyar wani sannan a isan mai da saƙon wannan mutanen da ya biya mai bukata saboda shi sarkin ko shugaban kasashe ne bai san wancan da zai zo wurin shi ba bai san irin bukatar da yake ɗauke da ita ko mai yiwa ma bai iya biya mai bukatar ina fatan mun gane Allah ma haka ne subhanallah kaga Allah ba haka nan bane Allah ya iya biyan bukatun bayu gaba ɗayansu kamar yadda annabi ya ce da dukkanin halittu sun tsaya a matattara guda ɗaya kowane ɗaya ya ɗaga hannu ya gaya ma Allah bukatar shi Allah zai biya musu bukatar su kuma hakan ba zai rage komai daga cikin mulkin Allah wanda ke nuna wadata da bunƙasa da mulki na Allah madaukakin sarki قال تعالى الله مدوكين سركي كي cewa قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله كبان labarin شركاءكم ababan bautakku shehunanku da waliyanku da kuke bauta kuma bayan Allah alladhina tad'una min dunillah wanda kuke roƙon su kuma bayan Allah aruni madha khalaqu min al-ard kununa mini me suka halitta daga cikin ƙasa ina wani abu guntu wanda mallakin su ne su suka halitta shi amlahum shirkun fis samawat ko kuma suna da musharaka da tarayya da Allah cikin halittar sammai ko sama am atainakum kitaban fahum ala bayyinatin min ko ko mun ba su wani littahi ne muka sabkar musu da hujja da dalili akan su riki wani abokin tarayya da mu subhanahu wataala bal in ya'idu adh-dhalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura Allah ce bar su dai ba komai ba azzalimai suke yi ma junan su shashan su da shashan su na alkawali illa ghururan sai rudani da shirme kawai kaga wannan aya tana karya gadan bayan yin shirka da Allah da ya roƙon wani koma bayan Allah koma wane ne na farko Allah ya ce annabi ka ce mu mushrikai wanda suka rike wasu suna bauta su koma bayan Allah shin waɗannan da kuke bauta koma bayan Allah kuke kiransu koma bayan Allah me suka halitta a ƙasa menene mallakinsu wanda su suka halicce shi wanda har zai sa su cancanci bauta menene akwai babu ba wanda yake tarayya da Allah cikin mi halitta babu in ba su da wannan annabi ka tambaye su shin suna da wata sharika wani kamfani ko wata ma'aikata da suka yi tarayya da Allah da ita cikin halittar sama me ya amsa babu to in babu wancan babu wannan shin mun sabkar musu wani dalili a cikin littafin da ya ba su damar su bauta mana wanda ba Allah ba shi ma babu kaga babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai wa kenan sai Allah wanda ya halicce ku ya samar da ku wanda da babu ya halicci sama ya halicci ƙasa ya fitar da ruwa ya fitar muku da tsirrai abincin da za ku ci ku rayu wanda ba kashin gadon bayan ku ba zai iya tsayawa ba sai da wannan abincin ba dan kuma ba dan ku rike shi abun bauta shi kare subhanahu wataala wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ke cewa am mushriki quraish game da mushrikai na quraishawa إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا مشركين زمن النبي سنكسنشي idan aka ce da su la ilaha illallah babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah yastakbirun sai kaga suna girman kai wa yaquluna suna masu cewa a inna latariku alihatina li sha'irin majnun yanzu mu kam za mu barin allolinmu saboda mawaƙi mahaukaci ashe kaga mushrikai sun fahimci menene ma'ana la ilaha illallah kaga nan annabi bai ce musu ba ku aje goma kanku ku zo ku bauta ma Allah shi kadai ya ce musu la ilaha illallah sai suka fahimci ashe idan muka ce la ilaha illallah dole mu bar allolin da muke bauta kuma bayan a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu zamu bar allolin mu ashe san fahimci idan ka ce la ilaha illallah zaka bar duk wani abin da kake bauta kuma bayan Allah shi yasa sai suka ki saboda girman kai kamar yadda Allah ya ba su labari ya ba da labari sabanin mutanen mu ne yanzu mushrikan farko sun fi su fahimtar la ilaha illallah mushrikan farko da suka fahimci la ilaha illallah sai suka gano cewa idan ka faɗe ta kai imani da ita za ka aiki da duk abin da ta hukumtar to sai ka bar duk wani abin da kake bauta kuma bayan Allah mushrikanmu na yanzu su kuma suna faɗan la ilaha illallah tare da haka sun riƙe wasu alloli kuma bayan Allah suna bautar wasu waliye da shehunne kuma bayan Allah wanda ko gaskiyar la ilaha illallah shine ka daina bautar duk wani wane ne duk girman shi da matsayin shi ka koma kana bauta Allah shi kadai subhanahu wataala ina fatan mun gane shine bambancin mushrikan farko da yanzu wurin fahimtar la ilaha illallah abu jahl yayi mushrikan yanzu malaman yanzu fahimtar la ilaha illallah saboda duk wanda ya ce la ilaha illallah a cikin su sun san cewa zai bar bauta allolin shi ne kuma yana bautawa Allah shi kadai shi yasa suka ki fadan la ilaha illallah amma mutanen mu na yanzu malaman mu na yanzu masu bautar waliyyi da shehunnai suna fadan la ilaha illallah dare da rana safiya da marici amma idan za su roƙo za su roƙi wane ne shehu da waliyi kuma bayan Allah kaga ashe ba su fahimci ma'ana la ilaha illallah in ka fahimci ma'anar la ilaha illallah to roƙo nau'i ne daga cikin nau'ikan bautar da ba a yi makowa su sai Allah bal ma annabi ya nuna muhimmanci da girma irin na roƙo yace addu'a huwal ibada innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wanda ke nuna girma na bauta kasancewa ibada ta addu'a bauta ce babba mai girma a wurin Allah maɗaukakin sarki amma yau za ga mutane suna kiran wani waliyi da wani shehi kuma bayan Allah maɗaukakin sarki tare da suna maimaita la ilaha illallah kuma idan aka ce abinda suke shirka ne su yi inkari su yi musu mu za ce mu shirkai ai muna sallah muna azumi muna zakka muna hajji muna komi tare da kuma mu shirkai ne zikiri muke muna miyene muna mai la ilaha illallah ya za a ce mu mushrikai ne abin da yau da rasa shine ba san menene ma'anar mushriki ba ai mushriki ba shi bane wanda ba ruwan shi da Allah mushriki ya yarda da Allah ya yi imani da Allah kuma yana son Allah yana son manzon Allah me ya matsalar shi ya ma'alla kishiya cikin irin abin da ba a ma'alla kishiya tunda Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu la wa minan nasi man hmm ko ba ne ita yawa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suke riƙa gumaka ko kishiyoyi kuma bayan Allah suna son su irin yadda suke son Allah ashe duk da suna bauta gumakansu suna son su kuma suna son wa tare da haka kuma su menene mushrikai ne mushrikan farko suna sallah ko ba su sallah suna sallah suna dawafi wama kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya sallah su kenan suna dawafi kuma cikin dawafi kuma suna labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik illa sharikan huwa lak la sharikan huwa lak kenan kaga duk suna fada amma sun ma Allah kishiya kenan kana yin sallah kana zakka kana hajji kana mimita la ilaha illallah sannan kana roƙon wani kuma bayan Allah wannan shine asalin abin da ake cewa mushriki saboda shirka shine ka tara wani da Allah cikin irin abin da Allah yake banta da shi shikenan ka zama mushriki sallar ka azumin ka da hajjin ka da aikin alkhairin ka bai hana ka kasance mushriki matukar baka bar wannan shirkan ba sai in ka tuba ka daina ta in so ka zama muwahhidi ba mushriki ba ina fata an gane yawa wa qala Allah madaukakin sarki ke cewa ko amin yana wa qala Allah ta'ala anhu Allah madaukin sarki ke bada labari game da sha'anin su aj'al al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab kafare suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu duka za a sanya alloli a madadin Allah guda duk a zubar da su a rike guda daya suka ce in hadha la shay'un ujab lalle wannan abun abu ne abun ban mamaki إنما قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده ما لك كساني cewa Allah ya tabbatar da wannan nau'i na tauhidi ne shine tauhidin rububiyya dan tabbatar da shi da karfafarsa bi ma'ana akwai shi a cikin zukatan mutane akan haka Allah ya halicci bayan shi amma dan ya ƙara tabbatar musu da abin ya ƙara akkada musu abin sai ya ƙara ambata musu shi a cikin ayoyin alkur'ani mai girma والاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية كما دومن أكاف حجة دشي أكم بوتر الله تكن توحيد الألوهية كينان توحيد الربوبية حجة أكن توحيد الألوهية idan ka yarda da Allah ta fuskar cewa shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza to me zai hana ka bauta mishi in shi kadai ya halitta in shi kadai ke kashewa in shi kadai ke rayawa shi kadai ke sabkar da ruwan sama shi kadai ke fitar da tsirrai to dan me zaka mishi abokin bauta cikin abokin tarayya cikin bauta sai ka bauta mai shi kadai kenan tauhidul rububiyya dalili ne akan tauhidul uluhiyya kenan in dai ka yarda da Allah ta fuskar ayyukansa to zai lazumta maka yarda da shi ta fuskar bauta subhanahu wataala shine malik ya cewa listidlal bihi ala wujubi at-tauhid fil uluhiyya idh anna tauhid ar-rububiyya malik ya saboda shi tauhid ar-rububiyya yastalzimu alla yu'bada illa Allah zai lazumta maka cewa ba a bautar kowa sai Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku allazi khalaqakum kaga da Allah ya ce ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku sai fara ba ku hujjoji da dalilan da za su jawo hankalinku ku yarda cewa shine abin bauta ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku kamar mai tambaya ce saboda mi sai ce allazi khalaqakum wannan wanda ya halicce ku da babu ku kuna cikin kundin babu duniyar babu ba a samar da ku ba daga baya Allah ya yi ku to ku bauta mishi wallazina min qablikum shi ya halicci wanda suke gabaninku la'allakum tattaqun idan kuka yi haka za ku ji tsoron Allah kenan kaga dalilin da zai sa ku bauta ma Allah shi kadai kar ku mushi kishiya cikin bauta saboda shi halicce ku shi kadai ba tare da abokin tarayya ba cikin halitta yadda bai da aboki yayin da ya samar da ku daga babu haka bai da abokin tarayya wurin bauta ku bauta mishi shi kadai wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku lahul mulk mulki nashi ne shi kadai la ilaha illahu babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi fa anna tusrafun akan me ake kautar da ku me yasa ake kautar da ku kafirai bayan kun yi imani da Allah shike kaza shike kaza shike kaza kuma daga baya ku rika bauta mana wanda ba shi wanda ba shi halice ku ba wanda ba shi ke muku kaza shike muku kaza shike muku kaza wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace falyabudu rabb hadha albayt su bauta ma ubangijin wannan ɗakin ɗakin ina kenan ka'aba allazi at'amahum min ju wanda ya ciyar da su daga yunwar da suke shi ya kosar da su daga yunwar da suke fama da ita wa amanahum min khawf sannan ya amintar da su daga tsoron da suke shi yanan kaga Allah da ya ciyar da ku Allah da ya ba ku aminci a yayin da kuke cikin yanayi na tsoro shi kadai kamata ku bauta malaci fa zakara ta'ala annahu wahdahu khaliquhum sai Allah shi ya ambata cewa shi kadai ne mahaliccin su wa raziquhum shi kadai ne mai arzuta su wa hadha mimma la yashkuna fihi lalle wannan yana daga cikin abin da ba sa shakkun shi cewa Allah shi ya arzuta su kuma Allah madaukakin sarki shi ke amintar da su daga tsoron da suke ciki وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له سي الله يسني هكا أمسين حجة أغريسو أتكين وجب تنسكي بانشي بوتا غريش شي كالي سبحانه وتعالى كسمش أبو كين تاريا تنشي أرس تاسو شي أمن تدسو لغس أورانسي دسكي جي تو كس بوتا مقوة سي شي كالي مدوكا كين سرج كان قال الله سي كفا مسو حجة da aikin da yake yi wanda babu wanda ke tarayya da shi a cikin yin wannan aikin akan cewa abota mishi shi kadai kenan tauhidin rububiyya hujja ce akan tauhidi na uluhiyya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa qulil hamdulillah manzon Allah ka ce godiya ta tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amincin Allah ya tabbata akan bayin shi wanda ya zabe su annabawa da manzanni kenan Allahu khairun amma yushrikun Allahu khairun amma yushrikun shin wai Allah shi ya cancanta shine mafi alkhairi da abauta ma ko mushrik ko abinda kuke bauta kuma bayan Allah Allah shi ya kamata wanda ya muku ni'imomi daban-daban ku bauta ma shi kadai ko kuma waɗannan abokanan tarayya wanda yake ba su yi komi ba su halicci komi ba bi ma'ana wannan khairikin ba ana nihin wancan ma suna da alkhairi ba bi ma'ana shin wai Allah shine abun bauta mafi alkhairi ko ko wa'ancan allolin da kuke bauta koma bayan Allah amman khalaqa samawati wal ard shin wai wanda ya halicci sammai da kasai duka wa anzala lakum minas sama'i ma'a ya sabkar muku ruwa daga sama fa ambata bihi hada'iqa zata bahja ya fitar da gonakai da lambu kala kala zata bahjatan wanda yake da me yake cewa ƙwarjini da kyau idan ka kalle shi ma kana lakum an tumbitu shajara kukan ba za ku iya fitar da tsirran nan ba in dai ba da Allah ya fitar da su a ilahun ma'allah shin yanzu akwai wani Allah tare da Allah da ya irin wannan aikin me ya amsa babu a ilahun ma'allah shin akwai wani Allah tare da Allah da ya wannan aikin balhum qaumin ya'jilun lalle su mushrikai mutane ne ya ajilun da suke karkace ma gaskiya su kama hanyar da ba ta gaskiya ko ko balhum qaumun ya ajilun mutane ne wanda suke daidaita Allah da abin da suke bauta kuma bayan Allah amman ja'ala al-ardha qararan kuma shin wai wanda ya sanya ƙasa ta zama tabbata ya shimfiɗa muku ƙasa wadda kuke rayuwa a cikin ta ku yi gine-gine ku yi gidaje ku yi yawo a ciki wa ja'ala khilalaha anhara kuma ya sanya koramu tsakankanin ƙasa wanda za ga ƙasar duniya wurin da ke da ruwa suka ce ya fi wurin da ba ruwa ba ne yadda ruwa ke gudana tsakankanin ƙasa wane ne ya sanya wannan ruwan suna gudana tsakankanin ƙasa domin ku amfana da su wasu ruwan ku taskance su wasu ruwan ku sha wasu ruwan kuma ku yi wani amfani da su na daban na rayuwa wa ja'ala laha rawasiya wane ne wanda ya sanya mu ƙasa rawasiya manya-manyan duwatsu da suka turke ta ta yadda ba ta raurawa da ku wa ja'ala bainal bahrain hajiza wane ne wanda ya sa shamaki tsakankanin tekuna guda biyu teku guda mai gishiri teku guda mai daɗin sha wuri guda suke amma Allah ya sanya wani shamaki tsakankanin su ta yadda mai gishiri bai garwaye da mai daɗi ba mai daɗin bai garwaye da mai gishiri ba wane ne wanda ke wannan aiki Allah ne kaɗai subhanahu wa ta'ala a ilahun ma'allah Allah ce shin akwai wani abun bauta akwai wani Allah na daban da ke muku wannan aiki tare da Allah me ya amsa babu bal aksaruhum la ya'lamun Allah ya ce mafi yawan su su sani yamana Allah ne kaɗai ke wannan ayyuka babu wani daga cikin halittun Allah da ke tarayya da Allah cikin wannan ayyuka subhanahu wa ta'ala amman yujibul muttar wane ne ke karɓar buƙatar wanda ke cikin kunci da damuwa idza da'ahu yayin da ya kira sa wa yakshifu su'a ya yayi mishi damuwarsa wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya muku ya sanya ku a matsayin khalifofi a doran ƙasa wane ke wannan aikin a ilahum ma Allah shin akwai wani Allah ne tare da Allah da ke wannan aikin ne qalilan ma tadhakkarun kadan ne ke dukkan wa'azi daga cikin ku amman ya hadikun fi zulmatil barri wal bahr wane ne ke shiryar da ku ya nuna muku mafita a cikin duhu na teku da kuma da kuma cikin duhu na sarari wa man yursilir riyah wane ne ke turo iska yana ɗauke da ƙamshi ya kasance muku albishir bayna da rahmati a zuwan ruwa kenan Allah shine ke turo iska yana ɗauke da wani nau'i na ƙamshi domin ya zame muku albishir na cewa ga ruwa nan zai zo wani da ke wannan aiki a ilahun ma'allah shin akwai wani Allah tare da Allah ne da ke wannan aikin ta'ala Allahu amma yushrikun lalle Allah ya ɗaukaka Allah ya girmama akan abin da suke yin shirka da shi yana kaga wannan aya ta ambato wasu ayyuka masu yawa masu girma da ke nuna kudura da girma na Allah maɗaukakin sarki kuma ya nuna muku cewa lalle babu wani ɗaya daga cikin halittun shi subhanahu wataala da suke yin wannan aikin shi kaɗai ke yin shi to idan ya kasance shi kaɗai ke yin wannan aikin to shi kaɗai ya kamata ku keɓance da bauta kar ku yarda ku bauta mu wani Allah tare da Allah duk girman wannan duk matsayin shi duk makanan shi a wurin Allah to bai cancanci bauta ba Allah shi kaɗai ya cancanci bauta مالك ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض lalle cikin wannan ayoyi in jimalan gaba ɗayansu Allah maɗaukakin sarki yana inkari akan mushrikai alladhina yuqirruna bi annahu ta'ala wahdahu wal khaliq wanda sun tabbatar da cewa lalle Allah shi kadai ne mahalicci khaliqus samawati wal ard mahaliccin sammai da kasai wa annahu wahdahu nafi'ud dar kuma shi kadai ne mai amfani mai cutarwa wa anna hadha al iqrara lam yanfa'hum tare da haka wannan tabbatarwar da suka yi ba za ta amfane su ba iz ja'alu ma'allahi a ilahan akhar yayin da suka sanya wani wani abun bauta wani Allah na daban tare da Allah yad'unahu kama yad'una Allah suna roƙon shi irin yadda suke roƙon Allah wa hadha ainu tanaqudi al-mukhalif lishari wal aql wannan shine ainihin tubka da warwara da ya saba ma shari'a kuma ya saba ma hankali bi ma'ana mushrikai gaba ɗayan su ba su yi musan wannan ayyukan ba gaba ɗaya to amma tare da haka sun rike wasu alloli kuma bayan Allah da suke bauta musu irin yadda suke bautan Allah suna roƙonsa kamar yadda suke roƙon Allah kaga wannan shine tufka da warwara sun tabbatar da allolin da suke bauta kuma bayan Allah ba su da misƙala zarratin cikin halittun sama da ƙasa da duk abin da Allah ya fure musu na rayuwa to tare da haka suke bauta su kuma bayan Allah kaga wannan shine ainihin hauka Allahn da baya da abokin tarayya cikin yi muku duk wannan ni'imomin da ya zano to shi kaɗai kamata kuma ku kaɗaita da bauta subhanahu wa ta'ala ina fata mun gane malaci idh man tafarrada bi jami'i hadhihi tasarrufat lalle duk wanda ya kaɗaita da dukkanin al'amuran da aka ambata cikin wannan aya min al-khalq na halitta war rizq da arzitawa wal ihya da rayawa wal imata da kashewa فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات to haƙi ne a keɓance shi da dukkanin nau'o'in ɗa'a da biyayya duk wani abin da yake karɓar sunan bauta da ɗa'a Allah kaɗai ya kamata amma saboda shi kaɗai ya yi halitta shi kaɗai ke arzitawa shi kaɗai ke kashewa ya raya baya da abokin tarayya cikin yin haka don haka shi ma ba za a mishi abokin tarayya ba wurin bauta da ɗa'a ولهذا ما لتي saboda haka ne ankara ta'ala alaihim sai Allah ya musu inkari ya musu musu bi qaulihi da cewa a ilahum ma Allah shin akwai wani Allah tare da Allah ne walam yaqul ta'ala a khaliqum ma Allah Allah bai ce da su ba shin akwai wani mahalicci tare da Allah saboda Allah ya san sun yarda da cewa babu wani mai halitta tare da shi sai ce shin akwai wani abun bauta ban da shi kenan in kun yarda babu wani abun halitta mahalicci sai Allah to haka ku yarda babu wani abun bauta sai shi kare subhanahu wataala li'annahum la yunazi'una fi hadha Allah bai tambaye su ba shin akwai abun halitta tare da Allah saboda cewa ba za su yi musu ba ko jayayya game da cewa babu wani mai halitta sai Allah وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية الله يا بين لا لا تنشرك أتشكر الربوبية وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض da hakan ya kasance da sammai da ƙasai sun lalace imana Allah ya nuna cewa lalle ba za a iya samun Allah guda biyu ba ko sama da biyu da ku za a iya samun Allah sama da biyu da sama da ƙasa da sun lalace fa hadha mudrakun aidan bi badahati al-uqul saboda irin wannan za a iya raskashi a gane shi da farko farkon hankali bai bukata a kama hujja idan da an samu Allah sama da ɗaya da umarni zai kasance sama da nawa sama da ɗaya wanga zai iya foro a yi kaza wanga ya ce kar a yi wannan abu wanga zai iya foron duniyar mata tashi wanga zai iya foron kaza kahin a jima duka an tarwa sai Allah lalace shi ne Allah ya ce da a ce sama da ƙasai akwai alloli guda bi cikinsu da su lalace ko mutum yanzu a ce an samu mutane guda biyu wanda suke kyamar juna suna kyashin juna suna da bawa guda ɗaya ya ba nan zai kasance wa ƙarƙashin umarninsu eh ya zai samu kanshi za a samu matsala shugaba biyu a lokaci guda kaga kowa zai nuna izzar shi da mulkin shi da bunƙasar shi wanga ya ce ai kaza wanga ya ce ba ayin wannan abu za a zama lafiya ba za a taɓa zama lafiya ba to kenan Allah ya nuna cewa ba za a iya taɓa samun Allah guda biyu ba ko sama da biyu saboda hakan zai sa sammai da ƙasai duka su rushe su lalace qala ta'ala Allah madaukin sarki ce mattakhadallahu min walad Allah bai rike da ba wa ma kana ma'ahu min ilah kuma babu wani Allah tare da Allah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq in ba haka ba kowane Allah ya tafi zuwa ga abin da ya halitta in akwai wani Allah tare da Allah to kowane Allah ya je ma abin da yake halittun shi ne Allah da shi ke da sama shi ke da ƙasa shi ke da abin da ke tsakankanin samai da ƙasa halittu duka na shi to wannan Allah da kuke ganin akwai kuma bayan Allah shi ina halittun shi babu wanda ke nuna Allah nawa ne kenan ɗaya subhanahu wa ta'ala Allah ce wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da an samu wani wasu sun hau akan wasu wasu allolin za ga suna hawa akan wasu wasu kowa suna umarnin kowa yana irin umarnin da ya ga dama subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifanta shi da shi cewa yana da da ko kuma akwai wani Allah tare da shi qala wa qala Allah madaukin sarki yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce akwai wasu alloli banda Allah madaukakin sarki a cikin sammai da kasai la fasadata da sama da kasa duk sun lalace ina kaga wannan ayoyi gaba ɗayan su suna magana ne bisa ga wani tauhidi eh ko kuma ce tauhidur rububiyya tauhidi ke nuna cewa lalle za a yi imani da Allah bisa ga wasu ayyukan da yake banta su imani da Allah akan ayyukan da yake subhanahu wataala ina gane ya kamata mu dakata muna faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da Allah ya gafarta mana gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi sai wani sati insha Allah